التاء نائب الفاعل a koyaushe yana da filinsa gabata yake kamar yadda yake a kawo dole fili ya gabata haka za a fa'ili tun da ya zarzin fa'ilin a shi ba ya gabata ko وبعد كلام فاعل فإن ظهر فهو وإلا فلم نستتر أها مبتدا شيء تو دمي أم مورا باجي كو مبنية إنا لإراب الناتا أها منين الإراب الناتا مبتدا مرفوع بالضمة
أها والآخر وأين الآخر؟ أكو على الهمزة؟ warmumhu min fi'ilin ta'u ne warmumhu min fi'ilin ta zida awwalahu da to ba alhamza ka ce ne a yan kasa da baitu zai warmumhu min mustaf'ilun fi'ilin fa'ilun ta zida aw mustaf'ilun tazi da au mustaf'ilun walahu fa'ilun in kasa alhamdar ai baitin zai kare
فإذا الحكاء مبتدأ مرفوع ضمة المكدر la yawa da ramma wadda take zahira akan alhamza alal hamzatil mahzufati lirarurati eh alal hamzatil mahzufati lirarurati alhamza an shafe ta ne dan rarurar waga mhm زيادة mhm
في الماضي mhm مين
mhm alal fathi الفتي mhm wa huwa mabniyun ومين للمجهول mhm wa aina naibul fa'il
نائب الفاعل mhm ضمير مستتر mhm jawazan aw wujuban
وجوبا mhm وجوبا
haka ne ta iya cewa zidal ma'u rabi ke na ashe ba jawazan ne tunda suna zahiri zai iya tsayawa matsayinsa ka'ida lamiri mustatiri wujuban shine bayan da za a yi suna zahiri ya iya tsayawa a matsayinsa awwala fa
أولا مفعول
a na fulu fihi ne مفعول فيه Eh, zarafi ne zarfu- zarfu makanin ne منصوب Mm.
بحرف a'a awwalahu mansubun bi mhm bisa kata zahira wa huwa murafu hu a ai eh, akwai inda yake zuwa haka amma ba kamar nan ba inda yake za a ce min kaza misalin sai aka shafe min din mhm aka kawo kaza din eh, ko bi kaza a shafe bar kamar kamuruna diyara kamar rona diyara walam ta'uju karam kalamukum alayya izan haram diyara zai ce ta rona bidiyari ne ta rona bidiyari aka shafe bar kaga zama suna lanar alhashar kenan in mafulun fihi ne wannan awwalahu ko ma fi mahalli jarri murafu ilai su a wa man yasil bi fi'alin tafa'ala wal فعل فعل فحمده بم والفعل والفعل فعل فحمده بما فعل ومن يصل بفعل تفعل والفعل فعل فحمده بما فعل ومن يصل بفعل تفعل والفعل فعل فحمده بما فعل ومن يصل بفعل تفعل والفعل فعل فحمده بما فعل ومن يصل بفعال تفعل والفعال فعل فحمده بما فعل sai gabatarku ne akan masdarori na fi'ili wanda yake ya haura harafi hudu wanda yake ya haura harafi uku fi'ilin da yake ya haura harafi uku an yi magana akan masdarin wato tafa'ala da kuma fassarin fa'ala ita dai ta fa'ala ta shiga cikin yamani za a yi cewa ta shiga cikin yamani tunda an faɗi masdarin fi'ilin duk da yake ya fara da ta yayin cewa ga yanda yake zuwa to ita ta fa'ala ta shiga cikin wannan kenan an faɗi masdarinsa a nan cewa zai zo ne bisa awon tafa'ulu ko tunda an ce na ukun za a yi masa ramma na ukun daga tar za a yi masa ramma ya zama tafa'ulan kenan za a ce tafa'ala tafa'ula to amma kuma akwai wani masdarin na tafa'ala wanda yakan zo ba bisa tafa'ulu ba duk inda dai ka ga tafa'ala ka iya kawo mata masdari bisa awon tafa'ulu to amma kuma akwai wasu gurare da tafa'alin ce amma sai ka ga masdarinta ba bisa awon tafa'ulan ba ne ya zo bisa wani awon daban shine ya ce wa man yasil bi alin tafa'ala wanda ya sada awon tafa'ala filin da yake ya zo bisa awon tafa'ala da awon tifi alu dangane da masdarinsa dangane da masdarin tafa'ala ya ce ya yi ya zo bisa awon tifi alu to fahamatu kai masa jinjina bi ma fa'ala da abin da ya aikata wato abin da ya aikata ya yi daidai domin haka din ya zo daga larabawa an ji larabawa suna cewa ta mallaka himillakan ko ta hammala ta himmala yadda wani mawaje yake cewa salasatu a hababin wa hubbun alaƙatun wa hubbun timillaqun wa hubbun huwa alqatalu yake wa hubbun timillaqun salasatu ahbabin fa hubbun alaqatu wa hubbun timillaqun wa hubbun huwa alqatalu so iri uku ne salasatu ahbabin so iri uku ne fa hubbun alaqatu wani san dan rataya ne dan akwai wata dangantaka ne wannan waje ɗaya kuke abu ɗaya kuke yi ko cewa ku haɗa kan zai amfane ku yake nan sai a soyayya saboda wannan wa huwa hubbun timillahu kun ga ta san kuwa wani san kuwa dan rarrashi ne a zauna lafiya kawai amma bai huce baki ba bai huce fuska ba a zuciya babu shi hubbun timillahu kenan wa hubbun huwal katalu wani san kuwa to wannan shine kisa fa wato shine so wanda yake hakikanin so wanda duk abin da wanda ake son ya ce yana so sai shi ma mai son ya ce ai ya yi daidai irin to wannan shi ne hubun wal katalu to timin lafin tafi alin ne ya kawo shi mazdarin ta mallaka akanan akan ce ta hammala ta himmala ko ta kasara ta kisara wal fi'ali fa'ala ko ya sada awon fa'ala da masdari wanda yake ya zo bisa awon fi'alu to fahamadu shi ma ka yi masa jinjina bi ma fa'ala da abin da abin da ya yi daidai ya cancanci a yi masa jinjina awon fa'ala asali masdarinsa yana zuwa bisa awon tafi'ilu ne tafi'ilu inda yake ingatacce ko inda yake lamunsa ingatacce idan ko ya zamo lamun mai illa ne sai a ce tafsilatu ko inda ya gabata a baya haifu halamin aini ne talla lilhawi tafsilata to amma akan ji shi fa'alan nan kuma a maimakon a kawo mazarin sa bisa tafsilu ko tafsilatu sai a ji an kawo shi bisa fi'alu ina misalin wannan kamar na qur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa la yasma'una fiha lagawan wala kizzaba kizzaba fi'alu ne masdarin fa'ala ne masdarin kazzaba ne shi yasa fa'ala masdarin ta yakan zo bisa awan fi'alu illa iyaka wannan ba wai abu ne wanda za a ce za a yi kiyasi a kai ba inda larabawa suka kawo shi haka shi kenan sai a aiki da shi amma inda kawo shi ba to sai a koma bisa tsarin da aka fada inda baka ga larabawa sun kawo masdarin fi'ilin da yake bisa awan ta fa'ala ba to kai idan ka tashi kawo shi sai ka kawo shi bisa awan ta fa'ula ta fa'ulu in ka kawo shi bisa awan ta fa'ulu ta yi daidai in ka ji ko sun kawo bisa awan wato shi fi'alu to wannan ka iya amfani da shi kai ma daidai ne hakanan inda baka ji larabawa sun kawo masdarin filin da yake bisa awon fa'ala ba don ka tashi kawo shi inda mai ingantaccen lami ne sai ka kawo shi bisa awon taf'ilu don kuma mai illan lami ne ka kawo shi bisa awon taf'ilatu wannan in kai ba wanda zai ce kayi kuskure amma inda ka ji kuma sun kawo fi'alu a matsayin mazdarin fa'ala to kai ma kana iya amfani da shi kana da damar ka kawo shi a matsayin masdarin a iyaka inda ka ji sun kawo amma kakka huce inda ka ji sun kawo shi tafi'ilu ko tafilatu su ne kiyasun mazdarin fa'ala ko ina wannan ka iya yi kanka tsaye ba tare da ka duba duba ba in dai fi'ilin ka tabbatar fa'ala ne in dai mai ingantaccen lami ne mazarin sai zo ka tafi in kuma illa lami ne ka kawo mazarin musu awon tafilatu haka ne inda duka ga awon ta fa'ala to kai tsaye ka iya kawo mazarin sa ta fa'ulu ba wanda zai ce ka yi kuskure to wannan baitin kenan abin da ya kunsa sai mu sake maimaita shi cikin al'iramin sai ce wa man yasil bi fi'alin ta fa'ala wal fi'ali fa'ala fa amadu bima fa'ala واو مم.
واو الاستثناء مم. مم.
من اسم الموصول haka ne
مبتدا Mhm. A- ai wai da kace mausulin haka ne mun din mausuliya ce da mala yana cewa shardiya ce kaga ba mausula ba ce ce ita man iri nawa ce ga daidai yanzu ka an faɗa ko akwai mausula da ka faɗa amma dai wannan ba ita ba ce akwai kuma shardiya wadda ita wannan din ita ce akwai istifhamiya akwai kuma wacce ko ya ta su kenan akwai wacce Ma- a eh yau akwai wadda take nikira mausufa akwai nikira mausufa wadda wasu guraren da yawa qur'ani ka iya cewa nikira ce mausufa kamar minnan nasu man ya kulu ka iya cewa man din nikira ce mausufa ya kulu din shine sifa wa minhum man yastami'u ilai ka iya cewa man din ah, nikira ce mausufa yastami'u din shine ka iya cewa kuma man din mausula ce yastami'u shine silatta Mhm. to man din ka ce a mahallin me take رفع saboda مبتدا haka ne
يسل Mm, فعل مضارع mm, مجزوم mm,
فعل شرط mm,
في mm. to ina fa'ilin nasu ko ba fa'ilin فعل ضمير متصل Mhm. jawazin auju ba جوازا Mm, mm, mm,
فعل mm,
مجرور في فاعل mhm.
جعل مجرور
Mhm.
الذي جعل Mhm. haka ne
تفعل Mm, مفعول به منصوب mhm. to me alamar nasuwarsa
بفتحات الظاهرة
to wannan ana da damar a faɗa haka ana kuma da wata damar ba haka ba saboda da irin wannan kaga ana nufin lafazin ne ana nufin lafazin ta fa'ala shi yasa yanda suyudi yake faɗa a cikin alfiyarsa ma zalika mizin wa a arif wa haki'in hukuman ila lafzin turif wasu manya'in ma zalika mizin wa a arif wa haki'in hukuman ila lafzin turif wa'ad kana da dama biyu ko dai kai li'irabi waki ko kai hikaya in turi hukuma in ka rafa hukunci ila lafazi zuwa lafazi ka iya cewa matsalar rarrabun fi'ilun mari kana nufin rarraba ka iya kawo hikaya kuma ka ce rarraba fi'ilun mari amma ko da ka ce rarraba din dai rarraba din mubtada ne marfu'i da ramma amma abin da ya hana ta bayyana fasahar ƙarshe wadda take ta hikaya fasahar da take a ƙarshe wadda yake dan a hikayar yadda ake faɗa rarraba ake faɗa dan a hikayar haka kuma ka da ba ta yi cewa rarrabun fi'ilun mari rarraba din ya zama mutada ne marfu'i da ramma zahira shine wa arib wa haki kamar nan kaga ta yi cewa ta fa'ala din an kawo shi ne bisa hikaya tunda in ba dan haka ba sai a iya cewa ma a yi tanwininsa shi yasa ka ce ma an kawo shi nan bisa hikaya nasbar tasa muka a wato bata bayyana ba mukaddara ce saboda cewa an bar shi bisa hikaya saboda la'alla inda ba hikaya ba ma sai a yi kami ta fa'alin inda ba lalle ya zamo baya sarrafa ba sai dai aka ce to an duba ai alami ne kuma gashi awon fi'ili tunda fi'ilin ne ai jama in da zai yasa sai ya zama bai sarrafa ba sai a ce ta fa'ala mansuri ne da fataha zahira to
الواو واو الألف mhm,
ألف mhm.
وسرور Sirrin ismun ma'adufun معروف ala majrurin. Mm.
على Mm.
لا مفعول به Mm, mm, mm, mm. To ina amilin nasa يسير yasin haka ne.
نعم هاو Mhm, هاو الفسيحة mm,
محمد
mhm. Fa fa fa fa ne فسيحة la نعم
far ba fasiha ba ce wannan. A'a ba sababiya ba ce. Fa fahamaduhu far me ce ce? Fa fa'ul jawabi ce. Mhm, Rajida ce. Yau rabbi.
نعم Ihimad.
نعم فعل أمر Mm.
مبني على السكون أها.
نعم وفاعله نعم فعل ضمير أه.
يكون وجوه أها.
الذي هو عن أها.
هو أه.
مفعول به عن ضمير متصل أه.
مبني على الذم أه.
عن النفس مفعول أها.
به حرف جار أه.
نعم مع أه.
موصول To. Mun kuma aka ce ba ita bace ba ko masulun wanne ismi ko harshe ismi to an ce ba shi ne ba fa harfi ne liya iya yiwa guda biyu maɗin ta yi ta zama masula ce ismi ta'ala fi'ili mari mabni bisa fata fa'ilin sa lamiri bisa tiri jawazin maf'ulin wanda shine a'idin silar ku an shafe shi saboda yake a a'idin ya zo maf'uli ah, na- na- ya zo ma- mansubi amma mansubi ne a'idin shi yasa a iya shafe shi ko a so da yawa akan shafe ko kamar narju ya haɓ misalin mai alfiya man narju ya haf kaman narju eh, in in in tasaddi fi'li na wasfin kaman narju ya haf kyauta yi kuma a ce to ya zama kenan silar wato fa'ala ah, ita ce silar mausuli ba ta da mahalli al'irabi ko ta yi kuma ya zama maɗin masdariya ce wato mausuliya ce harfiya mausuli ne harfi ya zama ah, fa'ala kuma shine wato silan masdar Mhm, shi yasa da ita ma din da fa'ala za a yi tawilin su akan fi'ili fahamatu bi fi'ilihi bi fi'ilihi wajen wani su sai su ce irin wannan ya fi a ɗauke ta bisa masdar- masdariya ya fi ma din a ɗauke ta bisa masdariya ya ce saboda ne saboda za a ce ba abin da aka shafe cewa a tafi ba abin da aka shafe ya fi daga a ce an shafe wani abu amma ka na ɗauke ta mausuliya za a ce an shafe a idin sila shine maf'ulin fa'ala din eh, shine maf'ulin ah, fa'ala din an shafe ما فعله ya zama bi ma fa'alahu kamar an ce billa bi fa'alahu wannan kuma an ce bi ma fa'ala kamar an ce bi sirrihi eh wanda shi ainihin wannan lamiri mustatiri shi ne kawai da ke nan shi ko mustatiri ai ba mahazufi ba ne da man ya yi istitari ne kawai ba wai an shafe shi ba ne shi ya sa wayan su sai su ce a ɗauke ta bisa mausuliya harfiya ya ce saboda koyaushe shafewa ba ita ce asali ba a ce ba a shafe ba shi ne asali to eh, sai mu tafi kan wannan ta obita a lillifa alafi ta kasiri fi ilu ka tasiri wa garjo ila min sulasi fi ila mubalagatan ah, to wa min tafa'uli na ran kadira badala to wa wa kad yuja'u bi taf'alin li fa'alati ka tasiri fi'lin ka tasiri wa qad ju'ila min ath-thulathi fi'ila mubalagatan wa min tafa'uli nayran qad yura badala ba haka eh? malis sulasi to malis sulasi yanzu to malis sulasi ta ila mubalagatan wa min tafa'uli nairan qad yura badala wa qad yuja'u bi taf'alin li fa'ala fi tafsir fi'li wa katafsir wa qad ju'ila malis sulasi ta ila mubalagatan wa min tafa'uli nairan qad yura badala wa tafa'uli ومن تفاعل نيرا قد يرى بدل تفاعل ها؟
تفاؤل أيضا تفاعل نيرا za a yi nakalu dole saboda tafilar ta ce ko in kace tafa'ulin sai ya zama yamma ba kuma tafa'ala ba ne ai ba musa tafa'ala ba ne musayar tafa'uli ne manzarin tafa'ala shi yake zuwa da tafa'ulu to a maimakon tafa'ulu din akan kawo fi'ila yadda za mu ji ko fi'ila fi'ila fi'ila fi'ila da fada aini ne shadda da kasara sai ya sai lami sai ya a ƙarshe alifin da ake rubuta baya a ƙarshe malis sulasi fi'ila mubalagatan wa min tafa'uli nairan qad yura badala sai ni gaba da ko ani akan auna aunan masdarin fa'ala to an faɗi dai ƙa'idar yadda masdarin nasa yake zuwa cewa in mai ingantaccen lani ne yana zuwa bisa tafi'ilu in kuma mai illa ne yana zuwa bisa tafi'ilatu to kuma sai aka kawo wani hukunci wanda da yawa daga malamai sun ce wannan hukuncin sama'i ne ba kiyasi ba ne wato ba a kiyasi a kai sai dai iyaka inda aka ji a karba da inda aka ji daga larabawa a karba amma ba a ce za a yi kiyasi ba wasu ko kaɗan suka ce a'a ka a iya kiyasi ma ko da inda ba a ji larabawa sun amfani da shi haka ba a iya zuwa da shi haka shine ya ce wa gari ja'u hakika akan zo bisa fa'alin da awan tafa'alu masdari ya zo da awan tafa'alu li fa'ala ka fa'ala fa'ala a maimakon a kawo mazdarinta ce fa'a ta fi'ilu sai a ce tafa'alu tafa'alu da fataharta ba da kasararta ba mazdarin da yake ya zo da kasararta tafa'alu gaba ɗaya a larabci guda uku ne ba su da na hudu guda uku ne akwai tikiyanu akwai tilka'u sai kuma tilkawu don wasu ma cewa sai biyun nan ne kawai wanda su biyun sun zuwa qur'ani walan ma tawajjaha tilqa'a wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan to amma ne kamus ya kara tilkawu ya ce tilka'u ma masdari ne bisa awan tifa'alu awan tifa'alu ya fi yawa a suna kamar timsahu kimbalu da sauransu duk wannan sunaye ne kimsahu amma zo masdari kaɗan ne kwarai bai haura uku ba gaba ɗaya wasu na sun ce biyu amma awan tafa'alu shi ne aka ce wa kad yujawu akan zo bi tafa'alin da awan tafa'alu li fa'ala da awan fa'ala fi takfiri fi'ilin idan ana so a nuna yawan ta aiki ka tafiyari kamar daga sayyara a ce tafiyara in an yaka a ce tafsiru a ce tafiyara ko daga safilar ya sahala a ce tashala tashalar sahalar farasu doki ya yawaita haniniya a ce tafhala ko ɗawafa ya yawaita kewayo da waje ta ɗawafan ko rahala ya yawaita tashi daga waje tarhalan tarhalan wannan awan taf'alu ne yana zuwa don nuna yawaita aiki yana zuwa ne don yawaita nuna yawayin aiki tashalul hayl yawan haniniya na ta doki yawan haniniya ta doki tafiyar yawan tafiya tarhal yawan sauka da tashi ta duwa yawai ta kewayo da waje wa karju ila malis sulafi an sanya masalin da ya tabbata ga fi'ili sulafi fi'ila ya zo bisa awan fi'ila yakan zo bisa awan fi'ila kamar hassahu khifisa ko zamala zinnila zamala zinnila ko ramarin niyya mubalagatan don nuna isa don nuna matuka cewa ya kai matuka yana daga gare shi na karshen ashifa ko an yi tsara da ni hisisa zurati kai hisisa din masdari ne na hassa hassa sulasi aka kawo hissisa masdarinsa maganar da ta jawo kace da ke tsakanin jalaluddin suyuri da wasu malamai na wakacin sako hatta sa yi littafi ma akan haka akwai yan risala da ya ba ta fi shafi biyu ba akan wannan alwiyatun nasari fi hissisa bil kasari fi hissisa bil kasari hissisa din ba hissisi ba ne ba kuma hissisai ba akwai ana kuma iya cewa hissisa'u ana iya masa madda shi ma dai masdarin ne hissisa'u da hissisa da hissisa'u duk masdari ne na hassa don nuna mubalaga Eh, to ah, ah, wa min tafa'uli nairan kadiyura ana ganin awan fikila badala musaya halin kasancewarsa musaya min tafa'uli daga awan tafa'ulu ayran kuma mazirin tafa'ala yakan zo da awan a fi'ila shi ma dai don nuna mubalaga kamar tarama rinniyan tarama tafa'ala ne inda za a ce taraniyan ya zo da a taraniyan inda za a ce taraniyan sai aka ce rinniya ya zo da awon fi'ila rinniya ya zo da awon fi'ila to wannan baitocin kenan guda biyu an yi magana a kan inda tafalu yakan zo matsayin masdarin fa'ala da kuma inda fi'ila takan zo masdari ga sulasi ko kuma fi'ilin da yake ya zo bisa awon tafa'ala su ne abinda wannan baitutukan guda biyu suka gunsa sai mu maimaita su ya yi sauri kwarai saurin da yake ya kai yawa mala ya yi sauri da zan ya yi sauri zanila saurin da yake ya kai a ce sauri ne da za a ce zamala zanilan asali kaga a ce zanilan tunda tafiya ce ko abinda yake ya nuna tafiya ko motsi ya fi zuwa bisa fa'ilu ko masdarin nasa amma wannan saboda a nuna yawan yawaitawa sai aka kawo shi da awon fi'ila haka nan hassahu hissisa ya keɓance shi keɓancewa ta musamman keɓancewa ta musamman ba ƙaramar keɓancewa ba keɓancewa ta musamman to akan kawo hususiyatu kuma wannan ita ta gabata a baya ko ko a ce hususiyatu ko hususiyatu mazarin hassada kamar kai sisa yana zuwa ne don mubalaga ke sai mai mai taraitacin ku awon ke fa'alu ba eh eh a ai ba suna ba ne masdari ai ba suna ba ne suna ai abin da yake an yi ambato da shi tun farko masdari ko yana zuwa ai dan ma'ana suna abin da zaka nuna ga abin da ake kira da shi amma ai masdari suna ne na ma'ana nan mafiya da aka ce suna wasu ana nufin suna na zaki suna na zaki kamar timsahu timsahu kaga masdari shi inda da aka ce masdari ya zaka iya kawo fi'ili daga gare shi ga fi'ili zaka iya kawo sunan fa'ili amma abin da yake suna sak ai duk wannan ba za ta yi ba timsahu iyaka timsahu din ko ko tinbalu duk haka yake zuwa la iyaka bazurin ababun nahawu ana aiwatar da shi kamar matsayin suna ma'ana irin lirabin suna ake masa amma ai hakikarsa ai suna ne na ma'ana ba suna ne sak ba ba suna ne sak ba ma'anoninta to sai i i i wadda take zuwa zuwa ne koyaushe kafin rantsuwa وبالفعل لكف على لقد جعلوا مستغنيا لزوما فارف المسلا وبالفعل لكف على لقد جعلوا مستغنيا لزوما فارف المسلا وبالفعل لكف على لقد جعلوا مستغنيا لزوما فارف المسلا وبالفؤل لكف على لقد جعلوا مستغنيا لزوما فارف المسلا sai gaba da ku ne akan mazdaran fi'ilin da yake ya haura harafi a uku a ba dai an faɗi cewa duk wani fi'ili wanda yake ya haura harafi uku da yake ya fara da hamzatul wasali ga tsarin yadda za a faɗa harafinsa na uku zai zo da kasara ne kafin ƙarshe kuma za a yi masa madda bi kasari salisi hamzil wasalin masdaru fi'ilin hazahu ma'a maddi mal akhiru tala ko ah, ma- mal akhiru tala to ah, haka aka faɗa ko shi yasa ashe kenan awan if'alalla ya shiga awan if'alalla ya ya dace masjarinsa ya zo if'illalan if'illalan shi ne kiyasin masjarinsa koyaushe if'alalla sai zo if'illalan if'illalan kamar ikisha'arra ikishiraran ko itma'anna itmi'nanan to amma kuma وبالفؤليلة ألل قد جعلوا سوسن يا فؤليلة فؤليلة مصدري إفعلل تستعد معنا ثم أعينة فؤليلة كينا ko ita sha'arra ku sha'ariratan fu'allilatu kenan ثم أنينة فؤليلة وشعريرة فؤليلة sukan kawo matsarin haka mustaganiya a halin kasancewarsa wato ya wadatar daga bancan awa la luzuman amma fa ba wai lalle ba shi a nan ibnu malik ya tafi akan cewa kamar duma'aninatu ko dumaninatu ah, ko ko sha'ariratu duk masdarai ne amma si ba wai shi abin da ya tafi a kai shine su ba ma masdaran ba ne sunaye ne na masdar ba wai ainihin masdaran ba ne sunaye ne na masdari kamar yadda za ka ce igita sala gusula ne gusulu ba masdarin igita sala ba ne igiti salo shi ne masdarin igita sala ko amma gusulu suna ne na masdari ko tawarra'a wuru'a wuru'u ba masdarin tawarra'a ba ne masdarin za a kawo ya za a ce tawarru'a tunda ya fara da da ta ne ko muftahun fili wal muhimmin fili da ta zai da awwalahu waksiru sabi ka filin ya kabalu ilala to wani tawago an shi ne mazarin amma uru'u sunan masdari ne a wajen shi sibawai amma haka nan ma shi a wajen sadu ma'ani na tu sunan masdari ne na ilmi annaba masdarin ba haka nan kusha ariratu sunan masdari ne na isha'ara ba masdarin ba amma shi ibn malik ya ce ai masadirai ne su kansu fa'arifin musula ka gane irin yanda ake nuna ma irin yanda ake kwatanta ma kwatancin da ake baka kai kokari ka fahimce shi a shine wannan baitin ya kawo magana kan matsarin da yake zuwa bisa awon fu'al lilatu wanda yake yana zuwa ne ga filin da yake bisa awon if alalla amma kuma ba wai lalle lalle sai ya zo haka din ba asali inda yake lalle din shine ya zo da awon if illal kamar idimi inanu ko ikishiraro a wannan baitin kenan sai mai mai tashi izata zarafi ne babni bisa sukuni ko a mahallin nasba mafuli ne na a fa'ala ja'al fi'alan aw mufa'alatan wa fi'latun anhuma qad naba fatumila sai a kan masdarai na fi'ilin da yake ya haura harafi uku wanda yake an faɗi wa'yansu su gaba ɗaya aka kunsa su ko duk wanda yake ya fara da hamzatul wasali an gama da shi wanda yake ya fara da ta mazida shi ma an gama da shi shi yasa wanda an kawo fa'ala an kawo fa'ala ko to amma yanzu me ya rage akwai fa'ala fa'ala ba a kawo masdarinta ba to matsawan masdarinta ya kawo a wannan baitin ya ce ij'al fi'alan ka sanya awan fi'alu aw mufa'alatan ko awan mufa'alatu li fa'ala da duk wani fi'ili wanda yake ya zo musu awan fa'ala ina misali kamar katala to ka iya cewa kitalan kitalan masdarin katala ne ko kuma muqatalatan masdari ne na qatala ko mara ka iya cewa mira'an fi'alu ya zo masdarin fa'ala ko mumaratan mumaratan mufa'alatu ya zo masdarin fa'ala ko nasarahu munasaratan to to wa fi'latun anhuma awan awan fi'latu qad na ba yana zuwa ya tsaya anhuma a maimakon mufa'alatu ko fi'alu fa hatumila sai aka dauke shi a haka aka jure masa haka kamar mara miryatan mara miryatan miriyatu masdari ne na mara awan filatu shi a nan ibnu malik akan haka ya tafi amma mafi yawan malamai sun ce filatu ba masdari ne ba sunan masdari ne filatu sunan masdari ne ba masdari ba kuma a nan akwai wani awo wanda shi ma yakan zo ga awan fa'ala amma shi ibnu malik bai ambace shi ba shine fi'alu fi'alu kamar katala ƙitalan ƙatala ƙitalan awon fi'alu kenan a shi ma yakan zo ga fa'ala to yanzu ya rage wani awo kenan sai a fa'ala ko to a wannan baitin kenan sai mu maimaita shi masiri ne eh ƙitalan amma sama'i ne masiri ne wanda yake sama'i in an ji daga larabawa wajen da aka ji sai a ɗauka haka amma inda ba a ji ba to ba a cewa za a kawo shi
kamar sharaka
musharakatan ko shirakan musharakatan mufa'alatu ko shirakan shirakan to a'a fi'ilatu fi'ilatu wa fi'ilatu awan fi'ilatu kadna ba yana tsayawa an huma a maimakon awan fi'alu ko mufa'alatu ba hatumila inda ya zo din sai a ɗauke shi a haka sai a ɗauke shi a haka ba a cewa bara a mai da shi eh shi ne abin nufi abin da yasa za a ga misali fi'ilatu kamar mu'annas ne amma da ya tashi mai da fi'ili daga gare shi sai bai sa tattali su ba mai kawai sai kanna ba sai sai kanna ba saboda yana nufin lafazi kamar ya ce ko lafazu fi'ilatu ko wazanu wanda ko lafazu ko wazanu duk muzakarai ne shi yasa shi yasa fi'ilatun din kamar murafu ilaihi ne da aka shafe murafinsa sai ya tsaya matsayin murafin kamar an shafe murafu ilaihi ya murafi ne an shafe wato aka shafe shi sai aka bar murafu ilaihi ya tsaya matsayinsa kamar wazanu wa waznu fi'ilati ko wa lafzu fi'ilatin kanna ba anhuma lafzu muzakkari ne wazn ma muzakkari ne amma idan da ita fi'ilatun aka duba ai mu'annasa ce sai dai a ce kad na bat fi'ilatu dun mubtada ne kad na ba jumla ita ce labari anhuma ko yara ta da na bat yara yara ta da na bat to wannan baitin to mara ya yi jayayya ga shakura da kuma runa huwa na mara za ku jayayya da shi ne falata ku fi miryatin min ma ya abudu ha'ulai kakka tsaya wani jayayya ko ku kwanto da su ya abudu na illa kama ya abudu a ba min kabul a eh wato ba siga ce ta mubalaga masari ne kawai shi fa'ala shi ne tayi ya zo don mubalaga ko don musharaka asali fa'ala yana zuwa ne don musharaka in nuna tarayya amma ba wai siga ce ta mubalaga ba ai shi masari yana shirarwa ne kawai kan shi kansa aiki shi yasa fi'ili shi kan zo da siga mubalaga ko sunan fa'ili haka shi kan zo da siga mubalaga amma masari ai yana shirarwa ne kan shi kansa aiki kawai to anil muzali wa in tulahaq bi kayrihima yadin biha maratun min allazi umila ma ainihu tallatil if'alu minhu wa الاستفعال بالتاء وتأوير بها حصلا عن المزال وإن تلحق بغيرهما يبن بها مرة تبن تبن بها مرة من الذي أملا ما عينه أتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتأوير بها حصلا يعني المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي أملا ها؟ من المزالبة عن المزالبة تعيشي كنا نعم أنت أي تأمل تنزو أمامكم منكم تو من المزال وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي أملا تبين ساقويد تبين تشيكين آية آية إن كو تبين تنا مرة دي أكيسو أكا وفي إلي شيكو مرة لنبا مؤنثين حقيقي با shi yasa ba lazimi ba ne a ce ta bin din amma a ce ta bin din ya fi a ce ya bin in an ce ya bin din ma ba banna a kai to ma ainihin utallatil if'alu minhu wa listif'alu bitta wa ta'awirun biha hasala من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا أسني قبالا ما أينه أتلت fi'ilin da yake aininsa ta zo harafin illa ya shi kuma ya zo bisa awon af'ala af'ala ne amma kuma aininsa ya zo da harafin illa ina misalinsa misalin awon af'ala wanda yake ayin eh? a karama a kama kama a kama kama wanne kuma a da'a a kamar mai kuma? wannan duk a sanace ne ingataccen aini a tsara'a ko a hasana ko a a ana ko a dala ko a ja'a ko a hada duk wannan ainihin ya zo harafin illa kama a ja'a ka a ja'a halmaharu a jara ya jara shi ma ainihin ya zo harafin illa to wato ma ainihin tallatin ifa'alu awan ifa'alu wal istif'alu haka nan kuma awan istif'ala wanda shi kuma ainihin yake shi ma dai harafin illa ina misali awan istif'ala kamar istiqama ko ne istadala istahara istajara istadala duk wannan yaro ta harafin illa to a bitta wato shi yana zuwa da ta sai a ce ikamatu ko istikamatu a matsarin sai a ce ikamatu ko idalatu ko ijaratu ko i'anatu ko igafatu hakanan kuma istif'ala din sai a kawo istif'alin da ta ce istiqamatu ko istijaratu ko istidaratu daga istidara wata awirun biha hasala min al-muzal ita wannan tar da ake kawowa a if'alu ko istif'alu an kawo ta ne don ta zamo musaya daga harafin da aka shafi yanzu an shafe wani harafi a kama in ka ce ikamatu asalin a kama a kawama in ka ce hakin sai zo ikiwamu to amma sai aka shafe wannan wawo sai koma ikamu ikamu to sai aka kawo tarar dan ta zamo ta musanya shi yasa galibi ta kan zo yana daga wani galibi inda shi malik din yake fada a cikin alfiya da yake cewa wa galiban zakka lazim galibi shi wannan yakan zo da ta amma suka ce wa min gairil galibi qauluhu ta'ala wa auhayna ilaihim fi'la al-khairat wa auhayna ilayhim wa auhayna ilaihim fi'la al-khairat wa iqamat salati wa ita az-zakati wa kanu lana abidin ko wa iqamat salati ba ce wa iqamat salati ba in to aka shafe ita tar akan shafe ta amma shafewar bai da yawa a batta ya fi yawa wata wurin bi hasala min al muzali wa in tulaq bi ghairihi ma idan aka sa ta a wani af'ala ko istaf'ala wani masdarin af'ala ko istaf'ala wanda yake mu'tallul aini ta bin biha marratu sai ya zamo wannan masdarin ya koma don nuna guda ɗaya min allazi umila daga aikin da aka yi in ka ce akrama ikramatan ya girmama girmamawa ɗaya ko ahsana ihsanatan ya kyautata kyautatawa guda ɗaya tak ko kace istighfara istighfaratan istighfara istighfaratan yayi istighfari amma guda ɗaya tak in aka sa tar a wanda yake ne ingantaccen aini to sai zama ana nufin mara idan kuma shi mai illar ainin ne fa ake nufin mara ya za to a wannan sai a ƙara wahidar